انك انت السميع العليم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني من الشيخ يدري لنا بهذا المعطل والتالي في من الغد الآتي لنا بالسفر الحمد لله الحمد لله الحمد لله نقول يا الله تعالى إذا تقدموا الله إذا رأيوموا تقاوم وانا غانا يولي تنم يشترون تقفص كوكما ashirin da bakwai ga watan sha'aban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ishirin ga maris wato march shi da larabci maris march ishirin ga maris dubu biyu da ishirin da hudu 2023 mun gode Allah a bisa wa musulunci da ni'imar imani da ni'imar ihsani shi ne ni'imar musulunci ni'imar dariƙa ni'imar faida ni'imar qur'ani da Allah ya bamu wanda shi ne littafinmu littafin halitta ma ga baki ɗaya babban mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karje mun faɗa ba mu'jiza ɗaya ba ce mu'jizozi ne ba adadi kowace ɗugo na sama mu'jiza ce sannan mun gode Allah a sanar Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da soyayyarsa kuma yadda shi kuma Qur'anin tunda mu mai bayi ne ba da yaran mu ya sauka ba bari dai a kawo yadda ya sauka da yaransu suna buƙatar tafsirinsa saboda shi tubiyanu ne to dole kuma a yi bayani shi tubiyanu tubiyanu bayani ne amma na can ciki na zuci na ma'arifa tubiyanu bayanu kuma bayani na zahiri wanda wanda harshe zai yi da komai da fasaha da komai a gane to shi tubiyana ne bayani ne kuma su biyanu don haka ko larabawa suna bukata sai an musu bayani inda su biyanu ya gaba da domin gode wa Allah da Allah ta bara ta wata ala ya ba mu wannan tafsiri na shehu ibrahim kaulaka radiyallahu ta'ala anhu da muke bin littafin Allah da shi da ku fahimci littafin Allah saboda duk wani yan zamanin da duk makaranta da malamai da kuma sun yi mashaida cewa ya fahimci littafin Allah. Dare kuma a matsayinsa na sahibul faidati da matsayinsa da Allah ya bashi to dama wannan matsayi ne. In gode wa Allah. Duka da ana kowa yana da littafin da yake fahimtar littafin Allah da shi ba. wannan ne amma dai mun gode Allah da dacewa da komai da abin da Allah ya ba mu mun gode Allah da Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da soyayyarsa muke bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk tafiyansa sallallahu alaihi wasallam wannan magana ce mai tsaho dukkan gobe ba bukatar shari'a mun gode wa Allah dan chapter muna bin sa a sifarsa muna bin sa a sunansa muna bin sa a zatinsa sallallahu alaihi wa sallam sai ga rafiya in mun ce qur'ani in mun ce annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba abu biyu muka faɗa ba abu ɗaya ne cikin manzo Allah manzo Allah qur'ani ne bai tafiya qur'ani ne a aikace sallallahu alaihi wa sallam qur'ani ne a aikace to mun gode wa Allah muna maraba da yan uwa masoyan Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu hidima a hadaran Allah tabaraka wa ta'ala wanda muke halarta da su wanda muke halarta da su wani suna kan hanya wa'yansu suna wajen suna tare da mu amma alherinsu yana tare da mu shi ne sirrin zaman mu ma duk gaba ɗaya. Mun gode wa Allah a bisa alherin datar da mu da Allah ya a wannan shekara ba da riya ba ba da girman kai ba wannan shekara ta zo mana da alkhairai da yawa sai dai Allah ya karba mana. barka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya saka wa yan uwa da alkhairi dukkan basiya alkhairi ya karu kuma albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka alheri zai ta karuwa zai ta karuwa zai ta karuwa har tashin kiyama yadda sharri yake karuwa yake karuwa yake karuwa wa'anda shi ya rufe musu ido shi suke gani haka kuma alheri dama sai ka ga ido a kai rana sai in ba rana ba a gani ba sai in kaga sharri ma'ana akwai alkhairi sai in kaga dujal ma'ana mahadi na nan sai in kaga inuwa to akwai rana duk wannan sharri a uzuri za a sa kiyaye ka kiyaye wasu ne kiyaye kuma annabi da ake gani ma'ana alheri yana nan su ko kenan Adamu Idris zai ta hulɗa abinda zai nuna ma kalifancin Adamu na nan abin da zai nuna ma Adamu har yau yana nan a ce Iblis yana nan har yau da musu. Ran da kalifancin Adamu ya kare da Iblis ya gama aiki. Ya gama aiki. Shi kenan sai ya tafiya ta suna ba abin da zai yi kuma rannan shi da shi kenan. To don haka mu dinga ganin alkhairin mu dinga gode wa Allah sai Allah ya mana maganin sharri. Amma muka sa sharri a gaba muka ba maganin alkhairin wajen shukuru wajen da za mu yi godiya mu dinga sa shakawa kai ƙara wajen da za mu gode Allah mu dinga kai ƙara wajen da za mu gode Allah shi ke nan Allah ya kiyaye sai abin da to Allah mun gode maka mun gode maka mun gode barka annabi sallallahu alaihi wasallam muna addu'a da ƙasarmu da wannan zaɓuɓɓuka da aka yi Allah ya sa alkhairi a ciki Allah ya karfafi waɗanda aka zaɓa su kuma waɗanda ba a zaɓa ba Allah ya ba su haƙuri na samu su zauna lafiya ba wani zancen kotu ba wani zancen su ga daga Allah ne su nemi gaba yi alheri su ci gaba da alheri su ci gaba da komai kuma su taimaki wanda ya samu din shi ma wanda ya samu din ya tausaya musu ya san daga Allah ne ya kasan da kai da Allah banda ramuwar gayya banda dariyar gangan ko banda kaza duk amanta da wannan abun ne dama dai ku yan siyasa kun fi mu sanin wannan bangaren yanzu a ga kuna doce-doce amma an jima ko za a ga kuna tafawa ina ma duk ahalin lalata sun ga wannan duk da ba kita yanzu yanzu ba na karkar an shi ba kaga kaman ba a yi ba amma abun mamaki kuma sai kana Allah su ne yanzu za a yi kuma an kudu ce a yi ta tafiya da abu a yi ta tafiya da abu a yi ta tafiya da abu a yi an suka yanzu za a yi kaza an shi ba kaga kaman ba a yi ba to wannan shi ne mai kyau duk da ba gida to ku tafi a kan haka ƙasa ta zauna lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya riko da hannunku da hannunku duk da ba gida duka duka baki da Allah ya saka iyayenmu da kakanninmu da shehunanmu da malumanmu da wasilolinmu zuwa shehu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka dukkan yan uwa alfaita su mai biwa ne hukum da alkhairi da dukkan yan uwa musulmi da alkhairi kowa da kowa Allah ya saka wa dukkanin iyayenmu masu taimakonmu da shawarar dukkan uwa masu da kowa Allah ya saka masa da alkhairi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kayyara zuriya da duk alkhairi Allah ya ba mu duka baki daya Allah ya taimake mu cikin taba littafinsa da fahimtar littafinsa zahiri da balini da balinin balini albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mu fahimci qur'anu mu fahimci Qur'anu mu fahimci ummul kitab barkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu fahimci Qur'ani mu fahimci Qur'ani da zahiru mu fahimci Qur'ani da ruhin mu fahimci ummul kitab da zuciyar mu duk ɗaya ne alhamdulillah muna fatan alkhairi da dukkanin faiza bayan faiza bayan faiza gare mu da dukkanin yan uwa Allah ya saka da alkhairi mun gode Allah yadda Allah ya kawo mana dan uwa lafiya wanda ma duk da rasa su Allah ya mayar mana da kowa lafiya duk lokacin da kowa ya tashi tafiya ban mu lafiya a ci gaba Allah ya buɗa wa musulmi duk gaba ɗaya abin da za a yi azumin ramadana da abin da za a dinga ci ana sahur ana buɗe baki da abin da za a yi kai da kawawa da abin da za a yi duk alheri a cikin ramadana Allah ya buɗa mana duk gaba ya buɗa ya kwa duk gaba da Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya da Allah ya ba a san mu da kasashen musulmi da kasar Afirka duk gaba ɗaya arewacin Nijeriya da Nijeriya duka da kasashen mu duka da Afirka duka da duniya da baki daya Allah ya tabbata sarakunan mu na addini da dukkanin malaman mu da dukkanin ɗan ƙasa duka baki da Allah ya dakatar da mu da abin da ya so ya yarda da shi albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya mana haka mun gode Allah dama bara mun tsaya a suratul qur'ani wannan sura shehu dama ya gaya mana ita ce daular ahalullahi ita ce daular masu qur'ani ita ce daular qur'ani da baki da tabarakan ladhi ya suratul mulki kuma ita ce daular yan zahiri da kowa da kowa duk daular shugabanci sarauta wa'ai da duk kowai da duk wani mulki na zahiri ita kuma wannan daular da ita kuma qur'ani duk wata daula ta zahiri duk wata daula ta zahiri to mun kwana a nan to kuma nan za mu ci gaba duk gaba ciya kafin shi ma da Ahmad ya za kuma al'arama sunna to mun gode Allah ya kwa kan mu manta lallai mun yi magana da su kun gani zancen ruhul adari da muka ga yan uwa sun haddace shi a Kubau garin Shehu Mahmudu Kubau radiyallahu ta'ala anhu ƙarƙashin khalifa nasa shehu malami na kubau kuma mun yi alƙawari insha Allah za a rubuta ko mun gode Allah ga arama da rubutu ya rubuto shi ruhul adadi sai ga baki da zuwa kuma har ba ba ai ban ya rubuto shi ga gashi an an gama Allah ya shi za a rubuta wannan duk baya baya ne da ba adadi duk ga baki da mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah akwai ɗan uwa ma da ko wanda ya yi magana da mana awon akwai ƙwa'ani a rubutunmu wannan na magari da muka ringa sa isu biyu isu biyu pdm isu biyu isu biyu ba ko ɗan wanda ya gani ya ce amin ya burge shi to yana so shi zai ɗau nauyi a sa su bu wannan su ku na shehu duka baki ɗaya zai aurari a sa wannan su na shehu to Allah ya saka masa da alkhairi wato muna cin magana ne sai irin wannan ta taso ba mu muka tashi ba shi ya zo a ne abubuwa da yawa suna nan a jijjige kan mu zo mu ta bara har kuma bara ta bi karfin har bara ta karfin alherin kuma duk abin ya lalace shi sa muke yin shiru shi Allah ta kansa tabaraka wa ta'ala yake taso mana da wace maka masu san alƙari sai ga shi a yi kaza kaza mun gode Allah wallahi kaza ba tsara kaza ba Allah ya saka mana da alƙairi ga baki da mun gode kwarai da gaske to bismillah salatu salatu qur'an bisalatu qur'an wato wannan shine sako na qur'ani shi Qur'ani shi kansa gaba ɗaya shi ne sabon. Qur'ani gaba ɗaya shi ne sabon. Waye ya aiko shi Allah? Sabon waye? Sabon Allah. Ya yi wata annoma ta hannun annabin Allah. Ta hannun annabin Allah mala'ika. Ya zo ta hannun annabin Allah mutum ko mala'ika. wanda ya fi mala'ika ma shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya isan mana mu kalibobin Allah duk gaba gida mu magadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dukkan dan adam sannan ko wanda ya ce na tsare mu musulmi duk gaba gida wannan shi ne Qur'ani Sheikh Abdullah Risalatul Qur'ani Risalatul Qur'ani za ka yi wani karatu ko za ka yi wani rubutu don ka samu wani abu duk wani ana cewa sako ne gaba ɗaya ko Qur'anin kansa shi ne sakon Allah tabaraka wa ta'ala yanzu idan aka ce ga boci ta aiko ma da takarda ya kaga za ka nuna wajen fahimtar takardar nan haka za ka ce yanzu zuwa karanta kawai ma da ita tun da boci ce ta aiko magana ce mai girma sai ka wa ya samba yaran kotu wa ya samba ganganun kotu me ake nufi da kaza da ta ce wannan wannan jumla ban gane ta ba me ma'anar wannan jumla da kaza kaza yanda kaza ba za ka yi sakaci da aka ce ga kotu ta rubuto ma takarda ba a fil ko kaza ko ba ce ga wani sarki ya rubuto ma wata takarda dole sai ka tsaya wannan ma mutum wajen alheri ne zai ga kamar zai ɗanyi sakali ko a ce ga ‘yan sanda sun haifu ma wasu takarda. Ai wannan takarda tashin hankali ce ba wai don mu ji tsoron Qur'ani ko kaza kaza ba. To idan aka ce ga Allah ya yi kuma da takarda baraka wa ta'ala ga Allah ya yi kuma da takarda. Ai yanzu lamariya yan sai ka yi tarko ya zan fahimci me yake nufi waje kaza me yake nufi waje kaza yaya kaza da Allah waye ya fi ni fahimta daga Allah tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa sahabbansa zuwa malamai zuwa waye waye fi ni fahimta duk da baki da dan na fahimta idan haka Qur'ani sassauƙa ne mai wuya ne Allah ya sauƙaƙe shi sabon Allah ga baki daya ya fito da daga kofar rahama Allah rahama ce ba wai dan azaba ba ya fito da daga kofar soyayya ta Allah Allah masoyi ne sura sura al-wadud da Allah tabaraka tabaraka wa ta'ala zul arshil majid fa'alil bima yuhib وهو وهو غفور وهو الغفور الودود Allah ne ya mara ne kuma mai soyayya bayan sa ne alwadud ne kuma abun bayan sa suna son shi ga bayan sa shi yana son su suna son yuhibbuhu wa yuhibbuna wani ya ce Allah da ni ba ba wannan jumla ta sai ce muna son sai yana son ashe ba Allah sai ce shi ya fara son sannan muke kansa tabaraka wa ta'ala to inda zai hana mu jin tsoro kenan to kuma kai da aka so kai da aka girmama ka zo da wannan soyayya ka zo da wannan girmama wato shi ne kuma rikici duka ba mun gode Allah yana daga abin da za mu fahimci sakon Allah tabaraka wa ta'ala shi ne Qur'ani abubuwa ne da yawa wani su ne suka ce mu yi abu shida mu dinga karanta shi kowa iya gwargwadon ƙarfinsa tun daga kan mahaddata iya ƙarfinsu tun daga kan masu karatu tun daga kan masu ma'aikata tun daga kowa da iya abu amma kowa ya san biyan da ya karanta ya takaita har kuma Allah ya karɓi iya iya na mu dinga karanta shi dan kana karanta abu kana karanta abu kana karanta bare Qur'ani duk sauka an kai sai ka ƙara wata fahimta a kai. Duk sauka an kai sai ka ga wani gyara da dama ka fahimce shi ba. Duk sauka an kai sai ka ji wani daɗi da baka fahimce shi ba. Yanzu ka ko gobe ka ƙara ko gobe ka ƙara har abada an kana sauka har abada ko mai kankara sun ka daɗa fahimta kake daɗa hawa kake yi. To mu dinga karanta shi. Mu dinga tunani sai ka faku mu dinga tunani a cikinsa tunanin zahiri ko ina abubuwa da yake gaya mana to me yake nan ma yake nan ya kaza bare wanda suka kafa ne ilimi bare wanda suka kafa tabarita bare wanda kaza wannan tunani na zahiri da gogo da abubuwa da muke gogo da su da abubuwan guda biyar gani ji magana shaka shafawa tafiya ya ce duk mutum da tafiya mai kallo mai kaza shi duk mutum da wannan saboda ka fahimci ne Allah tabaraka wa ta'ala yake mu zama wannan sahabin Abdullahi bin Abbas mujahid da ake faɗa su shi duk abin da ya karanta sai ya ji ya gani duk abin da a bare duk abin da Qur'ani ya faɗa masa sai ya biya sai ya haura mu ya je gari ya ji ya ya yi abu wannan fakuri na zahiri ne sannan mu dinga tadabburi sannan mu dinga tadabburi tadabburi kuma tunani na bani afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqhaquqa mukullaye na tsarin su bai zuciyoyi ne kaga yanzu daga kun zuciya ce na da dingari nan kuma tun da zuciya ce ba wannan abu na zahiri ba yanzu da kwakwuri cikin sunayen Allah da sufofinsa cikin ilahiyya duk abin da ya dangana da hadaran Allah sai rubuwa duk abin da ya dangana da hadarar manzon Allah da annabta da kaza kaza da karatukanta sai cikin sambiya duk waɗannan abuwa da aka gaggaya mana duk abin da aka gaya mana saboda duk abin da Qur'ani ya gaya mana duk abin da Annabi Muhammad ya gaya mana za mu zo kofar imani mun yi imani da shi mai gaskiya ne ya faɗa daga daga ilmu ya ilmi muke fara mun yi imani da shi to kuma muna nan muna nan sai mu dawo ainihin yaƙini Allah ya buɗe mana ma mu dinga gani da idan kun muna gani a mafarki kun muna gani a har wa'ansu Allah ya buɗe musu su dinga kashe su dinga gani ma a zafi saboda ainihin yaƙini har kuma mi haƙƙul yaƙini mi zauni mu ɗanɗana abun mi ma'arifa mu san abu shi kenan ko gidan dujar muka fara sai dai ya ci kansa Asiya bintu Muzani saboda ta yi haƙuri da gini matar Fir'auna ce. Aure ki ce da Matar Fir'auna ce tare suke kwana musu ta da komai da sarauta da aure ki ce da ba. Da ta zo rasuwa da da bijini bikin daga bai da bin Allah ka gina mun ɗaki a wajen ka amma ba a janna gora ka da hadartul kudus in daga kirjana ko kowa Allah ya taimake mu mu zama haka. To idan mu dinga tadabburi sai mu wa'azantu su kira sai da tunanin da tadabburin kuma mu ga wani natija suka ba mu mai amfani da natija. Dama ai duk makaranta wannan a ma'arfa ko? Akwai jikiru, akwai kafiru, akwai ibra, ibrahim. cikin tunani suka ce ma min ka ila Allah abin da kai zama na ka dinga tunani ka saboda wa'annan abubuwa da duk Allah ya baka ga su da ya tare da kai zuwa ga Allah kafir kuma ma min Allah ilaika abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ma ilhamar sa ko da shi ko ba shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ma ilhamar sa duk za mu zo a kofofin su duka baki da wannan suratul Qur'an daura mu ce duk gaba da za mu zo a maimakon su. To sai natija kuma ibra, natija abin da fikin da kafiru duk gaba gida ya ba karatu ne mai abu duk gaba gida. Sai imani, in Allah ya dan Allah ya ba mutum wannan bari har ya samu ibra, sai zama ya yi imani da shi. Yanzu mun gode Allah, mun yi imani da Ƙur'anin nan, mun ɗanɗane shi, mun ji zafinsa mun yi wanda zai ce mana da yaci ne wanda zai ce mana da yaci ne mu wajen mutanen duniya kamar da ake faɗa mutanen duniya wajen biliyan biyar ko ina ɗan abu mutanen duniya wajen mutum biliyan biyar amma biliyan hudu ɗin nan duk wani ɓangare mu musulmi dai biliyan ɗaya ne mu musulmi dai cikin gari galibin mu ɗin nan duk wanda ya suka ƙwararru nan Ina da yin tsari ne mai ilimi, littafi ne mai kalamu, kaza kaza amma wani mutum ne ya yi shi. sunansa Muhammad Rasulullah mun ga da Rasulullah wani mutum da ya shi wani ma shi ne dan sarkin giya kaddara fakara wa kaddara ko mutum da ya kaddara kala kala ya ce Qur'anin nan wato ilman mabusawa ne da ilman falasifawa da ilman misrawa na gaba Muhammadu da wanda shi ke samaninsa, duk Muhammadu ya kakare sa a wajen yake na Allah ne. Yana da san zaki, to Allah ya nuna mana me? Ba ya nuna mana mulke ba. Ilman Majusawa, Farisawa din nan da ilman Farasifawa din da ilman Misrawa din wasa ne. Rabin ya ce masu wajen wuta ne gari ce. Yau ga shi nan duniya da su take faɗa za su tsere mun gida kuma sun tsere. ana faɗi cikin wani wani arabi daga ana kira ana firgima da shi wai zai kira nukiliya sai na kuma yana cewa ina ma akwai kusa wuta tsakanin da faru a wannan kafin da su kansu garin duka baki da Allah ta zalim na ce da abu yana bayan ta wannan surayya da mutanen wannan sai su kafin rinka tsammanin faru ai ba wasa ba ne wannan makiyin ya faɗi wannan ai girmama Qur'ani ne sai mu ƙara rike shi su misrawan wasa ne ga gine-ginensu na shekara biyar da dubu biyar shekara har yau an kasa gane ya suka yi me ya a ciki ya yayi ke me ya dalili kaza kaza ta ina suka zo da waɗannan duwawa dogar wasa ne su giris din duk ga shi na ilimin su ake faɗa a rasko din a rasani da suwaye duk da baki da ilimin su ake faɗa wasa ne to idan duk wannan mutum ya yarda duk wani ya tattare waɗannan ilimai sannan ya tattare liman zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to dole kuma ya tabbatar ya tattare ku a ilman da zai zo gaba dan wannan ko suke haska gaba suke haska gaba dan haka duk mu ɗaya ne cikin biyar kawai na duniya daga kuke da daga Allah yake wa'ayi duk za mu zo a kofar wa'ayi za mu zo da wannan maganganu duk a kofar wa'ayi duka baki daya yadda Allah yake wa'ayi eh wannan ya yi abu kamar hauka wannan ya yi abu kamar bugun aljani wannan ya yi abu kamar bugun aljani wannan an ce ma bugun aljani wannan an ce ma bugun mala'ika wannan an ce ma bugun hadawan Allah duk gaba gida wannan da ya yi ya zama abin tsoro ya zama da ya tashi cikinsa ya yi rauni ya zo da surutan banza wannan kuma da ya tashi da nishadi ya kwana sallah ya zo da ilimi ya zo da karatu ya zo da kaza wanne ne mai kyau wanne ne mara kyau ko a biyari kama iri na sai ba ka da hankali ai dole kai ko abu ka ko su bi mu da shari'a abu ta sai ka za a dinga zuwa da shi iri da sai ka wanda an za ka dauke a sai ka na ka yi ma iri ɗaya da na ka duma da iri ne sai ka sa baki za ka ga oh ashe akwai bambanci to ko ma ne suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi duka baki da wannan duk wanda yake da wani hali daga Allah ya san irin wannan duka baki da duk wani wanda yake da zan zo da wannan duka baki da ko da Allah mun yi imani da Qur'anin nan ko mun kasa bin sa ko mun kasa karanta shi ba dan ba mu yarda da shi ba sai dai dan saka shi da dan adam ko kuwa wani hali da dan adam yake kai na daga kasuwanci ko ciniki ko ko bai saba da shi ba tun yana yaro da yana da kyau tun yana yaro yana karami a sawa da Qur'ani kar a bashi tsoro da shi su kwana da a daga gari da zo na almajirai su yi matashi da shi su girka su yi kaza kaza shi kaga ana rabuwanka su zama kowa ɗaya uba ne dama na waje suka fito Al-Rahman Allama Qur'an ka daga linsana Allama ruwa ya Ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq ko dai suka fito gidansu ɗaya hadaransu ɗaya duk gaba gida da haka kan mu dinga mai tsarki ne mu girmama shi mu daraja shi mu yi kaza amma ba kamar yadda kuma abu zai kai har kuma mu dinga tsoron sa mu yi da shi kuma ba zai tafi ne na jefa wa mutu wannan dan wuta wannan dan kaza duk ya fi ƙarfin nan sannan dai za ki rinka ni dole wani ma ya ji zancen mutanen nan ba ba zai ma Allah ba zai kaza wani ma ya ji mala'ika malaka ƙarfi da kaza a zai tsoron Allah zai gaba gida a zai gaba nadiya sanatu musamaniya ke ne ya kira wa kula da sakin min na sai zo mu kuma ma kira wa samaniya ba kaga da fiye da haka ya san kai gaba ne ya gaba gida daga duk sunan ba gaba ne ya kafa abu ba ne ya yi ba shi wani ya ce irin da abu da ya sun zuwa nan amma mumini ne da ya yi wannan su ga wannan mun gode Allah wani shehu ko shi malam nan da Allah ya saka mana alheri in ana tafsiri ana kan jawo ta sa aljanna ce ku karanto wannan ne dan mun tafi ni da wannan Allah duk da ma shi ba wannan ayi ne ba na wasa ba ya amma dai yan goya mana in ma baka sai abin ta tsoron mana ai dai kuma kana san alheri duk da shi in ma kai ka ce duk kawo ta duk da shi kuma kana san Allah kana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ba to wani yana san Qur'ani yana san amma yayi wannan nauyi daga baya ya zo ya tsara ta'ammuli da shi ko ta haka yayi kokari yayi hakuri iya karfinsa amma ba wajen ya rena shi ko kwadan kaza kaza ba to mun gode Allah imani da shi imani da horonsa tare da yanda suna mazala ya haskaka mana imani da hannunsa yadda aka fahimta bayan kwakwalwar da ta shafo ba a yadda kuma shari'a ta gaya ba imani da ba da labarinsa imani da gaibunsa imani da kaza kaza kaza duk imani ba ba wannan magana da take fitowa daga bakin malamai ba bare ma mu almajirai ba shi ne qur'ani ba ba shi ne qur'ani zama muka yi muka ce muna so mu fahimci magana Allah kuma mu fassara ta kila ma da mun dace da abin da Allah yake nufi ba mu iya gona da gwamnati shi ne Allah sai abin da yake so shi ne Allah yake so sai abin da ya fahimta shi ne Allah ya fahimta sai abin da ya yarda da shi shi ne Allah ya yarda da shi wannan shi ne ne duk wannan ya dawo mutane suka buga wa Qur'anin ba duk da suna ga sunan sa malami ko sunan sa ba ba san shi ba har da mun kan mu ne mutum sunan sa malami sai ga yana su shafo aukan da kai ka san kai kwalwa ka mata mutana kai ka kwalwa ka mutana dole kuma rubuce daga Allah ne da kaza kaza to duk an zo wannan a sauƙaƙe insha Allah wannan ba ba wai dan mi ne da a dan mu ƙara rike Qur'ani kowa ya zama yana da shi ko da ba ka iya karanta dan inda ka iya karanta in dai ka iya fatiha ka iya kuzo Allah ka iya Qur'ani duka sa'ar ma ba su ke cewa komai ba idan su kalle ka baka su gama tun daga wata hanya su kai da kai kuzo Allah ko kai sauka ta'ammatan ta'ammatan ta'ammatan to gara gara amma kuma ka da to kuma mun ya ƙara tabbata da ya ya fi ka mun ya ƙara da izaja mun ya ƙara izo da izo bi izo uku izo uku kuma haka ya fi ka to haka ce kuma ga wa wasu wata mai izo sittin duk gaba ɗaya to mun gode Allah to mu ƙara imani da shi imani da shi sai aiki da shi shi ne aiki da shi in Allah ya yarda idan kuka rike waɗannan za mu iya fahimtar saƙon Allah sannan mu fahimce shi a farkonsa a ƙur'aninsa sannan mu fahimce shi iyakar kuma a ƙur'aninsa sannan mu fahimce shi a kafin ma'amulin kitabun don haka bare ma wanda zai tafsiri dole ya je ya san ilimin ma'adinin ya je san ilimin zamani in ba haka ba ya san ya baro rukunin da shi ne foundation ba kawai hayaniya ke hayaniya ke kuma kai in ka tabbata bai san wannan ba in ka ci cewa a kanka kuma da Qur'an yanzu ne bi kasira bayan shi bi kasira in ka ci cewa a kanka dan haka malaman al'umma duk tarihin malaman al'umma in ka biyo bayan ilimin su na zahiri sai kaga an ce kuma ga kuma ilimin su na bani da kuma ilimin su na zaɓi. Kuma a ta shugaban ƴan rikici din duka baki ɗan shemiyan duka baki ɗaya. Ibn Qudama din nan yadda yake wasilarsa a ilimin zahiri zuwa Ahmad bin Hanbal haka yake wasilarsa a ilimin batin zuwa bin Abdul Qadir Jilani. duk abubuwan da ya shigo da su na lalata wani za a ga na sufaye ne ya musu bambari ma ya tsage musu rububi tauhidin rububiya tauhidin uluhiyya tauhidin kuma me suna sa ba san abin da ya tsawa suna ba kaza wannan duk wata da ta sufaye amma ya rada wani dangi na daban kan suna roƙa da shi tauhidin uluhiyya da kaza da uluhiyya da sa gaba bai sani ba inda uluhiyya da sa gaba bai sani ba inda sauran Allah ta saka wanda ya sani ba to duk gaba gida amma kai Allah ya fahimtar da kai duk da komai dole sai ka tun ba wani malami da zai gaya ma ni kaza ne ake min zaki sai ya gaya ma kuma ni kaza ne ake min ba amma wanda ya ce ma ba ruwa na da ilimin ba ni ba zai ce ni ba na ta zama ko bai wallahi ku duka rashi Qur'an nan ba magana ce ta ba kalkalin baki bane ba san burgewa ba ne, ba kawai iya ƙur'anin kaunu ne ba, ruwa dubanta kaza, wai zami dubanta kaza, dai kaza idanta kaza, da rakuri idanta kaza, duk ba wannan ba ne. Shekul Ƙur'an Abdullah Hamd ya ce Ƙur'anin ɗan adali ne, kowane ɗan fanni yana ɗauka a cikinsa, amma duk ba wanda yake ba, amma kuma ya ba kowa. Ya mai da mu hadaran Allah yake ne. sanar da mu Allah, sanar da mu sufofin Allah, da sunayen Allah, da zafin Allah, da ba wanda shi muradi. Sannan mu san Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da ya zo mana da shi. Sannan mu san ƴan uwan muminai da darajar su da komai duk da bakiya. Sannan mu san makiya Allah, mu san makiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, mu san muminai. Kuma haka yana tafiya da shi duk da bakiya. mun gode Allah albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankula hankula za mu fahimci wannan ya karbo mu duka ba da Allah ya rubuta to sakon alqur'ani wa alqur'ani shi kansa shine sakon alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala tabaraka alladhi bi yadihi mulku rayyatan ya ya gidu alherin sa ya yawaita wanda mulki yake hannunsa ya ba wa wanda ya ga dama tutil mulka wanda sha kana ba da mulki ga wanda ka so wajen zigo kana murɗe shi kuma ka kwace wajen bayarwa lafiya kalau a baya kaza wajen karba sai an je an kwana a ofishin kuri'a sai an je an kwana a ofishin kuri'a an sanda a su ba a can an ke kaza ka sanda an sanda an daga ina lafiya na lafiya da abubuwan na Allah aka zo aka fara irin haka da yanzu ka ji kan nan da to wannan kan aka wakan ji dudun da man sa amma wakan to Allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so وهو على على كل شيء قدير شيء يكو ne akan komai akan komai Allah shi ne iko ne dan haka ya ba da daula ta zahiri ba ta da yadda kaga ana neman ta da yadda ake son ta تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن الله يا يويتا الله ننسى يفكر القرآن شيل القرآن وما الله القرآن يشي Allah nan da ya saukar da Qur'ani a da abdi a sabawarsa ai kana za ka san kuma umar kitabuwa ake yi tun daga ala abdi tun daga ala abdi ko ala abdi a sabawarsa li yakuna lil alamin nazira dan bawa nan ya zama mai gargadi ga halitta gabaki da nan kuma daular batini ke zan أحمده وأعوانه وتعوانه مثلا تركية تبريات وكما يأتي الغمى على ما تفضل به من مرائب الامتنان أو صعب ديبي واتشي ندق بايا بايا فلا لسا بعد مسلسل تبا بعد أعب فلا لسا يبام توم وعطايا التفضل والإحسان دك بايا بايا دي نفلا لسا ديوتي دي sarautar ta ce ta motsa kuma bayarwa yake yadda ya ga dama zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim falaka fasawa ya ya ya halitta kuma ya daidaita ta wa qaddara hauka sirra wa qaddara fahada ya burwa saboda komai ba wani abu da za a iya ƙarawa ba wani abu da za a iya ragewa to ta aikin da muke nemi a'a shiryarwa ce duk ɗan aljanna ya shirya da shi aikin aljanna Allah ya sa mu ciki duk ɗan wuta ya shirya da shi aikin wuta duk ɗan hadaran Allah ya shirya da shi aikin hadaran Allah in dai bai shiryar da ɗan aljanna zuwa aljanna ba kai saka shiryar da shi ba sai dai ka kai asarar taka kuma ka ɓata wa kanka lokaci in dai bai shigar da shi hanyar wuta kuma ba kai ta kafatar da shi ba in bai shigar da shi hanyar hazaran azan Allah ba kai ta kuma kai shi ba to da kana ikimatan ikimatan wa ikhtiyara aw qaharan wa ikhtiyara Allah a ikimarsa a kaddam an riga an zartar da ku amma kuma a ikimarsa kai dan azarani shi ke nan kai da kana so nan da nan sai kai dole ne na wanda kai tsari yawa kai ta wala ita ga mutuwa kuma kasar wani rana nan ba dole ne kai ta karo masa bayan da ya turo ka ba zai ko to kuma nan kuma kai kuma kana so ruwa a jallo ruwa a jallo ka ko ruwa a jallo ruwa a jallo ko kana so ruwa a jallo to هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا mun gode Allah Allah da ya shiryar da mu ga wannan ba karfin mu bane duk wannan abin da muke kai ba karfin mu bane mu san ko wani yana da ya fi mu karfi ya fi mu fahimta amma Allah bai shiryar da shi ba wa ma kunna linahtadi ba mu kasance ba mu shiryi zuwa gare shi laula an hadana Allah ba dan Allah ne ya shiryar da mu zuwa gare shi ba
والصلاة والسلام على سيدنا محمد dadin matsayi da dadin daraja a bisa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama خاتم الأنبياء والمرسلين sakamakon annabawa da ma'aika haka ne kuma shi ne adam annabawa da ma'aika shi ne zoben zobe an wake shi ne sakamako kuma shi ne zobe hatu ne duka ba shi ne sakamako kuma shi ne hannu manzala da ta'ala da shi ba a daura cikin ma'aikan da annabawa duka ba ki daya to أرسل رسوله بالهدى ودين الحق liyudhirahu ليظهره على الدين كله ولو liyudhirahu كره ya المشركون Allah shi ya aiko ma'aikinsa da shiriya da addini na gaskiya don ya ɗora shi akan kowane addini dukkansa kuma ko da masu tsara Allah da wani sun yi
دعانا على فترة من الرسل ya zo mana a bisa kadara ta ma'aika lokacin da wannan annabi ya ruba wani annabi kuma annabi isa ya ruba wani annabi kafin ya zo mutanen da sun tozar tashi akwai annabi kafin ba akwai annabi kafin mutanen da shi kuma ba Allah wato da mutum bai kama da sabon sa annabta zai gaba shi ko ba haka akwai irin sabon shi kuma ba a Allah da ya tashi irin na da kira na annabi ne ba amma ba da ya ce wanda mutanen suka so da tashi Allah ya kiyaye da shi kuma irin na sabon da yake to idan za mu rasu idan na rasu ku binne idan kun binne ni bayan kwana arba'in ku tono ni zan ba ku labarin komai bayan kwana arba'in ku tsoro da zan baku labari in zo ka shafi ya makaranta ba gida ne kaza kaza to lokaci ya yi tsoro mun shi ke nan ya rasu mun ba aka binne shi jaki ya zo ya abin da zai akan kabarin suka ce ga abin da annabi ya faɗa a tsoro su yayan da suka ce wallahi ba za ku kunya samu ba uban mu ya rasu kwana arba'in ku binne shi ku tsoro wanda shi dan kunya samu a duniya wannan za a tsoro su ai da abin da ce wallahi ko ya faɗa ne ba za a yi ba abubuwan mawasi ba amma akan Muhammad ya mulmantar da mushi. Manzala ya ce, Allah akbar, mutanen su sun zo sun so da tashi. Wannan wanda Allah, Allah ya yi duk abin da zai zo ya gaya mana, kai dai ka san wannan abin da zai zo ya gaya mana ba abu ne na duniya ba. Da ya fara a wannan lokacin. A wani abu ne sai ya je kabari ma ya kwana a wani zai fito ya fara. Zai zo ya fara. Haka shi mutane an da ba su ya fara. Allah akbar da aka bude sai ji an yi hawa su yi shi mutane yana fara. can sai dai an haram ni da ya shiga wannan hadara kwana uku a shan abu idan sa abu kada komai a mafiya ya shiga hadaran nan kwana sahabban da sai dai al'ahmar da wanda suke alhaji abu nu'ab al'ahmar da waye da suke tare da shi suka ce to kun ga ba shehu dan ya ce irin wannan karkarun sa kwana uku in ya kwana uku bai dawo kuma mutuwa ce eh ideya su kawai abin da shi wani kaje yana da rai ba kai ka taɓa ganin mutuwa mutum yana zaune ya kwana Qur'anin ba kuma ba wanda ta ce kai mutuwa wannan wani ko da zai shekaru na haka ba abin da zai samu ita nan suka fita shauda yana fara ta za su nemi aboki da rai za su nemi aboki da rai ina ma sun kare shi da ya zo duniya da abin da za ta ɗauka ba ya kai ne shehu Ibrahim ya zo shi ana zuwa duka ba ko ba ne haka abin yake to da sun tono da sun tono annabi kayi duhu da ya kowa duniya da abin da ba zai hauka to ba su ma tono shi ba Allah ya saka ban da alheri annabi Muhammad ya zo annabi Muhammad ba sai da ya mutu ba eh ya mutu da bashi wa ma da bai da ido ai walakin Allah sama ta'arrafa fihi al-haqq wa huwa munakar manzo Allah Allah ya san a cikin da hayyau kuma ya annabi Muhammad ba inda ka sama shi Allah ya ce nawa ne inna alladhina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadu Allah fawqa aydihim wai ina ya yi Muhammadu kuma har da ba ta samu ba ya dullahi ne kuma ko ka yi wai ina ba wallahi in ko in nan da zai ba inna ma ya ba yi muna ba abada hasari ce har abada ce gaba da ko da Allah duk abin da annabi kan zai ga wannan annabi Muhammad ya ko ba yadda muka wuce shi ba duk abin da zai ji a dina harabi da ya dawo zai zo ya faɗa shehu Ibrahim kaula ya zo ya faɗa mu gode Allah duk gaba gida kuma haka abin yayi mu gode Allah to ma to ma da za
فولد صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة an haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Makka a bakin Romawa وبلغ أشده har ya kai ƙarfinsa shekara arba'in bai ce da kowa komai ba bai ce da kowa ba a taɓa rawaito mana ma mawaki ba ne ba a taɓa rawaito mana malami ba ne duk in malaman ma sun taru zai zama kusa da su kaso oka da ainihin su malamai suke taruwa malaman zama ba masu waka ba wani malamin halar da haram ba su malaman yare ne akwai alƙalan waka akwai da su shekara kaso su oka da duk masu adabi ainihin balaka ainihin sun kawai na ko duk gaba ɗaya wanda ya isa da kansa a cikin larabawan da da bayan ɗansa ya zo ya faɗa waye zai shiga rana wanda ya ce zo ya waka ba zai shiga rana wanda ya isa har wata waka in an ba ta kofi an ba ta kofi sai a je a liƙa ta a cikin ka'aba mu Allah ta a cikin ka'aba ake liƙa abu ya kai ƙarshe ke a ba ta baro ya zauna cewa annabi Muhammad ko kusa da wajen yayi ba duk da ba ba ba nan ba Allah ya shirya ta wani wani duk da ba ki har Allah ya ba shi Qur'anin da zamu kuma tun da Allah ya bashi Qur'an nan manzo Allah bai san komai bai magana da komai dan ya ji dadin Qur'ani nan shi ya ji dadin Qur'ani nan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ma'arifarsa ya baka hadarsa kana hayya an nan komai ya ba wa rai da Ran ji dadin ka sai ka kinga baki da to
فهبط عليه الوحي sai wa'ayi ya ya kanko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وبعث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا aka aiko shi bai kira zuwa ga Allah da izinin Allah din bi izini bi har da ba ta wannan bi izini da annaba ma bi izini ya ba ta da gaya musu ba dan haka sakon manzo Allah ya sauki ya alheri ya komai a cikin shekara 23 amma sakon shugaba annabi Nuhu cikin shekara 2080 ya samu saboda ban kai izini izinin mu kula da izini kwarai da gaske ko ba ya ba abin da suka rike shi da sauki izini sai ba ta da izini duk da baki da yana daga alamar izini Allah sai ya sauƙaƙe ba abu komai wuyarsa wanda ba shi da izini kuma ya ya gama gwada wani ya gama faifai ya gama komai da zai ba saboda ba shi da izini duk da baki izinin nan shi ne sirrin nan duk da duk da baki da to ya zama sirada shi fitila ne munira mai haske والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من من يشاء يشاء إلى صراط Allah مستقيم yana kiran mu zuwa gidan aminci kuma yana shigar da wanda ya so da zuwa ta barki madaidaici shine annabi Muhammadu
فآمنا به واتبعنا النور الذي أنزل معه sai muka yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama muke ta soyayya muke ta daraki a cikin sa kuma muka ba hasken da Allah ya saukar da har da shi shine alqur'ani فأنقذنا sai Allah ya tsayar da mu بل أنقذنا خلق الإنسانية جمعاء Abin da ya tsere da duk jinsin ɗan adam ma ko ma waye shi Qur'ani ya tsere da shi sabida ne sabida ko za ka ga makiyin Qur'ani za ka Qur'ani yake kwaikwayo ko za ka ga makiyin Qur'ani yanzu wani suna da addini a duniyar za a ga komai yin Qur'ani da suna Qur'ani da suka kwaikwayo duk gaba ɗaya to من ظلمات الجاهلية Qur'ani ya tsere da mu daga duhun duhun nan na jahiliya وحذرها من عبادة غير الله الواحد القهار Idan ta daga bauta wa wani Allah Allah nan matsayanci mai rinjaye, ووضع حدا نهائيا ya sa iyaka ta ƙarshe للظلم للظلم والطغيان da zalunci ga shishigi, Ƙur'an ya yi maganin zalunci ya yi maganin shishigi, duk mutum da kaga ya yi zalunci ya yi shigi to ba a je Ƙur'an ya koya ba. To, ونصب العدل Ƙur'an ya kafa adalci والحق da والميزان gaskiya da ma'auni.
ونشر الولاة almuyatar rubuwaci ya kuma daidaita wato tutocin yan uwantaka
والمساواة da daidaita kowa في الحقوق a كلها cikin haƙƙi yawa almusawatu fil huquqi daidaita kowa kowa daidaita a cikin haƙƙi amma ba a cikin tasawi ba a cikin daidai a ƙarya ne wani fari ne wani baki ne wani dogo ne wani gajere ne wani mace ne wani har a ce wajen da Qur'ani ya yi kira mu zuwa musawa daidai ka kowa a cikin haƙƙi a cikin haƙƙi ba wani ya fi wani ko wani ya fi wani haƙƙi sunan ka haƙƙi cikin a ba cikin Qur'an Allah wani ya fi wani a cikin halittar Allah Allah bai yi mu ɗaya ba talaka su ba turawa sun zo sun ce walar da wannan na Allah din su kuma suna kira izuwa kowa ɗaya ne yanci da mace da namiji duk ɗaya ne mace ta je a yi wata shahada ita ma ta yi albakar namiji ta yi wata shahada a yi farshi a yi ɗaya ne duk gaba ki ɗaya kowanne ka ɗauka duk ɗaya ne wannan bambanci ne wannan tasawi kenan shine haram wannan haram a kowa da yadda Allah ya shi kowa da jikin da Allah ya shi kowa da kaza da Allah ya shi kowa da Allah ya shi amma wannan abu da suke kuma da za a shigar da shi ta likitanci kuma yana da kyau mutum ne ko samu shi mace ne namiji ne Allah ya kiyaye akwai irin wannan mutum da halitta Allah ne da ake abu yanzu sai likitocin su duba wanne ya fi ƙarfi namiji ne ya fi ƙarfi ko mace ne ya fi ƙarfi in ta gama da ne ta sai a kashe na namiji sai ya zama mace duk sai a bashi wannan magunguna da wannan abu da gemu zai fito wannan abu da kaza kaza ya zama mace hajji ya ce yake nake aure ta ba ko mace idan aka kuma wanda ya fi ƙarfi a namiji ne ya fi ƙarfi to sai a kashe na mace sai a kashe na mace sai duk a yi abu da duk ba zai yi goro ba zai yi kaza kaza ba zai alhaji ne kawai sai ya aure sai gaba kaga yana da kyau ta wani waje akwai wannan duk gaba ki ba wannan muka hana ba wannan addini yake hana kaza kaza irin wannan dabbanci na cewa yanci kowa ne kowa in ba haka ake yi ba a wajen haƙi a wajen shari'a a wajen kaza da ke ya kai zancen kowa ne yake har kan ashen musu na fito zancen sai an daidai ka mace da namiji wajen gani saboda kowa ne yake wannan wata hikima ce ta Allah malamai sun sha bayani sun sha bayani duk gaba gida in aka duba hikima Allah dole ya mace din nan duk gaba gida gidan ubanta ba ta da wani abu da yawa amma gidan mijinta ita ce mai gidan to in ta cinye gidan mijinta ta cinye gidan ubanta ina namiji zai samu abu inna Allah banna da yawa ba za a iya sayar da shi ba amma kai lalace ko kuma hanya alhamdulillah rabbil alamin idan ta cinye gidan babansa kuma ta cinye gidan mijinta namiji ne zai samu a wajen gado a zahiri kamar mace ce yana rauna amma bai ta ci tafi ɗan to kuma ba da sun ce to wannan ba ɗaya ne a cikin ƙasa akwai da ma ita za a bawa ba ko wani namiji akwai namijin da su duka irin haka duka ba duka amma wawa bai san wannan ba ai ba a daidaita ba an fifita namiji kan mace yau kira a haka a zama daidai wajen haƙƙi wajen haƙƙi ba kuma yadda kuma a cuce su ko a wulakanta su ko a duk dai kada na kada haje tun gaba ɗaya to to ya yi kira mu zuwa daidai da kowa da kowa wajen haƙƙi fil hukuki a cikin haƙoƙi كلها dukkanta شريعة wannan wannan shari'a ce da wamammiya ونورا مبينا haske ne a sarari ba wa komai kiri da ya ne ya yi ɗaya amma na san nan gaskiya take mun gode Allah ko wani daga cikin yan uwan na abu jirgin ma yake cewa su addinin musulunci addini ne na maza addini ne na maza ba irin waɗannan karatuka da muke da a wajen irin masu addini ma ba karuwanci da kaza kaza wani shi ne gaskiya kuma ba wani Allah ne ya faɗi gaskiya kai da baki da wasu za ka ba addinin da da yake kira zuwa ga zartantaka da kalizar ta addinin kasuwanci ne da baki lalle annabi isa alaihi salatu wassalam yana da rahama a zuciyarsa amma annabi kuma shi da rahama ma ga baki kuma annabi isa alaihi salatu wassalam ba shi da ruwan namiji a jikinsa ba namiji a jikinsa wani ke kawo ta daidai da wannan tausayi waye ruwan sawa a tsaron allah ne ba yi a duniya ne duka baki daya amma kowanne yana da uba uba shi ne mai duka shi ne mai karfi shi ne mai banzo wa karata amma ita kuwa ko ta san da yare zai ce ne ba in kuma ta san lalle shi ne ba yadda za ta ce san ma aka yi mata kai ka za ka za ka za annabi ta annabi ta ce din an mare ku kula ma mare ni ko na ce an mare ka a hannun dama kuncin dama ba da na ko ba a mara ka ci gaba da tafiya annabi isa sai an kashe a kashe ni ko nace ai Allah ka biyu in an kashe a yabe wa wannan duk da baki sallallahu alaihi wa sallam haka rahama har ma da mu kuma saboda annabi gurubi ladina tabahu ra'afatan wa rahmatan wa rahmatan amma mun gode Allah karkar da kuma burgewa ne musulmi ne suka kare musu ayar su zo nan gaba ba ga mutum da suka kare wata mutum ba a tarihin duniya duka ba ki da suka kare sojin suka suka kare suka zaka da yanzu ba wani ba na tare ma ko mai wuta kan duniya ya isa dai mangoliyawa din nan sai da suka fishe duniya ga baki ɗaya musulmi ne a ni suna suka gama da su duka ba ɗaya da haka Allah ya kiyaye kiristocin ma Afirka ya kiyaye Yahudawa ma da kowa ya daga ba da musulmin masu ƙarfin na mutum ba kaza kaza kaza da ake kawo zalunci ba ka kai ba kaza kaza da duniya ba ta zauna duka ba ki da duka ba ki da to yanzu kuma duk wanda ya ga inda suke mu musulmi ne muke ina dogari ne yi ina dogari ne a wasu da ke kashe Rodiya ina dogari ne kaza kaza ina dogari ne wuta suke kashe Balabi ina dogari su ma suka ɗaura yakin sa ne duka ba ki da wani irin mutum yana ke da yawa karanta shi ko duk da baki da. To,
كلكم من آدم dukkan ku daga Adamu ne, وآدم من تراب Adamu kuma daga ƙasa yake, ƙasa wacce ce ta wata لا فضل لعربي ala jami'in ba wata falala ga balarabe a kan wanda ba balarabe ba ba ba.
ولا لعجمي على عربي Ko mu ce shi ba bawan ya fi balarabe, ولا لأبيض على الأحمر ko mu ce wani fara a ce bari ya yi ko bari ya fi ja shi ne dai bari in ja ya yi ja kuma ya yi duhu. Duk da baki da. Aha.
ولا لأحمر على ana biyar da أبيض koko jayen ba shi da wata madala a kan fari إلا بالتقوى sai da tsoron Allah shi kuma tsoron Allah na kuce da ba fari ne da ake gani ba sai dai aiki kuma aiki ba wani zai iya yin kwaikwayo to har sai dai to wai to ka ce kowa ma mai tsoron Allah ne ka huta kai da abin da abu ce ba a yi gari da ba a tsara ita ba ba aiki ba ne wani ma zai iya kwaikwayo har ya kuma mai tsoron Allah sai dai ba zai iya dawama duka ba sai da tsoron Allah الناس مراسية mutane ne suke كأسنان المشت yanka ce wato haƙoran tarje ce haƙoran gum ko ƙulla wane ne ruwa ne a wajen ne ina ka bai a wajen ne suka daidai a wajen haƙi yawa ba a wajen jiki ko a wajen daraja ko a wajen wajen haƙi amma a wajen tsoron Allah daidai suke ai kowa ma ɗaya ka ce sai za mu da kowa ma Qur'ani zai tashi ba ya gaya ma yau na so mu ta kiyar ila Rahman wanda ba ma tsara ba da kaya wayan su za tashi ma a kai da wa kai kiri a ma za su wani kiyama su kuwa ma za a tunta kuma wajen Rahman za su wa rasulul muslimi ya da jahannama wa wuta kafirai ko da su fuska zuwa wata Allah ya kiyaye za a mai wani kenan duk in ka ji an ce daidai ana nufin wajen haƙi wajen shari'a wannan zancen kotu ne duka ba shi ɗaya to sai a zauna lafiya to جاء الحق وذهب الباطل إن الرأي الباطل كان زهوقا Qur'ani ya zo ja alhaku Qur'ani ya zo wannan akal batil shekan ya tafi an kusan da shekan dama shekan kusan shekaru ko ja alhaku duk wani alheri ma ya zo wannan akal batil duk wani shari ma ya kare sai dai maka abu Qur'anin nan fa inna ma zaka dama ka bare da ba ja alhaku daula hadaran Allah ta zo ta hakal batil da abin da ba a tsaro ba inna Allah kana da mun da ma duk abin da Allah ma kariya ne yawa Allah shine wani rubutu ba shine rubutu ma ga baki da duka ba ku da mun ji Allah ka sa ka duniya kani sai an mu yawa inna Allah kana da huka duka ba wannan aya ce ta hannu kani cikin ko cikin duk wani alheri na sharri ne duk wani ne duk da sharri da ya fi kuri ya fi wariya amma hankula hankula hankula hankula shi alheri shi alheri alhujir ne kaɗan yake fitowa kaɗan tun ba kowa ya san shi ba har ya so wanda suka san shi suka gane shi har ai kowa ma ya kan gane shi har kuma kowa ma ya san duka baki da alhujir haka sai da ofishin suka san alhujir haka kaza har gari ya yi sha har kaza har rana ka fito waye ya zuwa ga haske ba duka ba gida shi kuma sharri shafaki da wannan ja da ya fito a rana ta ba idan an kawo kamar golu ja ya fito ka ce rana ce gaba gida shafaki kenan shi kuma tare shi a hankula yana duhu a hankula awa ɗaya zai ga gaba su ya ce a tumatu ta yi lokacin sallar isha ya yi duka ba gida ita kariya wutan mai tuku ba tsire su da duk wani ya zai gyara tsiran ya gyara wuta ya buga ta sai da wata irin toka da wata irin wuta ta tashi ta guru wata guru ta yi go tashin goron ta ta ce ba za ta bare ba za ta tsaya da wani shehu abdullahi ya ce Allah bai taba aiko ta gaskiya ba sai ya kota da ƙarya dubu kuma ƙaryar nan ta fi ta guri ta fi ta kaza ta fi ta kaza har kula har shehu ma suke ta duk abin da gani ba shekara talatin ba shekara talatin in tsaye ba na tsara ga ya ƙare duk gaba ɗaya ba mun gode Allah to da alhamu gaskiya ta zo wata haka albani da dukkan duk ƙarya ta ma ta rushe dama ni duk ƙarya ko duk ɓarna busasshiya ce gaskiya ita ce tabbatacciya
فذهب العنصرية اليهود
Yeah. فضرب الأنصرية اليهود سيوة الأدلة يهودا يدهي المتبدحة ما الفهد لجرما كي نحن أبناء الله وأن وأحباؤه يكون كرا والله رسولا تقوى وأسم يجي نحن أبناء الله بل أنتم بشر مما كلام تو الفهد بأكن نبيا بشير أما kana da wani uba salihi kana da wani kaka mutumin kirki kana alfahari da shi akan bai koyi da shi ba ba wai alfahari da rudawa ba azzalimai na kasa mutane masu cin amana dai da alai na fi ummi da tafilu mutumin balarabe banza ne kan Allah ya ce mu kashe kowa mu murayu dan mu ne sha'abul wafi muta jama'an Allah wanda Allah ya ba kowa ba banza ne kai kai ka ka wannan an daɗe da nan sai gaba gida dole ni dan wari ne ko baban sani sai dai in saka shi sai dai in shi kuɗe da zaka abu da shi kenan to ga mutanci kenan to sai wannan irin wato kabilanci ne Yahudawa ya tafi da suke cewa su ne ƴaƴan Allah kuma su ne masoyan Allah أمامنا من نور الواضح والحق الدال السابق أمام النور الواضح أتبوّن حسي مريني والحق الدامج دوانا الغسيام إلى قصة نقليا ظننتم بشر ممن خلق والله.
يغفر لمن إن شاء يشاء الله يعزيه من يشاء ku mutane ne irin kowane mutane da Allah ya halitta Allah yana gafarta wanda ya ga dama yana azabtar da wanda ya ga dama wannan ba zai hana na Allah ya ce shi na Allah ba ne ba wanda ake yi ba ba Allah ake yi ba ko ya ce wa ba da yawa tawafika fa hadis na bai hana na Allah ya ce shi na Allah ba ne godiya ne bare ma lokacin da ba a ado da na Allah ba a ado da ma mutanen Allah lokacin da in ka ce kai na Allah ne a zahiri da ana ganin ka wala to wannan lokacin kai an san da wani ai ai ba wani bidiyo a ciki ko amma wanda Allah ya rike shi ka ba shi da lokacin da wani na ganin ne da kan kai da wani da kake da kan bai da shi ka ba shi da ba wani ne alfahari dan me ne ba a yi ba kan bai da asalin gari an san na Allah ne mai aiki ne alheri ne kaza kaza in kai wannan da aka shiga uku sai an duba an gani na shi da shi wani uba da ake rusan kan fadar shi ko dai ka ake da an san na Allah ne dai gaba gida a annabi yana cewa shi annabi ne gashi ne annaba suna kakan mu ƴan gida ma na ba da shi ba na suna suna kakan mu kaza ba wani ake yi ba amma wannan ne ya ba ka da wani rabo a cikin rabon alfahari da mai da ya ruda aikin da ya fara ba wannan ake yi ba to
كما تلاشى الهمية الجاهلية وفقرها بالآباء
yanda ƙabilanci na hudanci ya tafi haka kuma malin baya kuma na jahiliya ya tafi da yasin zuciya mu ƴaƴan gidan wanda ne ko na alheri ne ko ba na alheri ba ne mu ake ko kun ko da shi ko ba ku ko da shi ai mu ne ƴaƴan wani da haka ko ba ku a bayan ne ga tsara tsara tsara kaya aiki irin nasa ko ba ka yi aiki irin nasa ba ainihin ɗan shehi ne duk wanda ba ɗan shehi ba ta da da ɗan wuri ne ɗan shehi da zai rike ɗan suka yi koyi da baban ka sune ƴaƴan baban su za su ɗauka riba su za su kawo alheri ko ba mu muka faɗa ba shehu ya ba shehu ya ba ba mu muka faɗa kuma al'amari to
إن أكرمكم إن الله يتقاكم ما في جنون فأولا الله لما في قولهم من تقوان النان تقوان الأما تتكاتا وتنزيل تقولش الذين عملوا من الصالحات سنهم بما قيمون إذا ما اتقوا وعملوا من الصالحات ثم اتقوا وعملوا ثم اتقوا وحصلوا وضعوا الكل محسنين تو وتو ne wannan takawa shi ne dai babba
هذا ومنذ أشهر hada wannan magana kenan wa munzu ashhurin tun nan da yan watanni اتخذ العالم alamun islamiyyu jama'a musulmi alam na musulunci duniyar musulmai ta yi wato ta ta dinga yin munna bi mururi arba'in ashara karna da shigewar ƙarni goma sha hudu alamun على نزول abu القرآن sa saukar Qur'ani an yi wannan an yi wannan dai a 1968 1968 aka yi wannan 1968 shine hijira a wannan lokaci tana dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da takwas to Qur'ani ya cika shekara dubu ɗaya da ɗari hudu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu cif cif da sauka da da da da sauka duk ya dace da da sauka to musulmi suka yi ɗayan murna wannan to yau da yin wannan murna shekara hamsin da uku shekara hamsin da uku yau da yin wannan murna yanzu idan Allah ya ja da rayuwarmu idan Allah ya ja da rayuwarmu 2068 2068 to musulmi za su kuma yin murnar kuma ya yi ƙarni na goma sha shida ya shiga ƙarni na goma sha shida yanzu muna cikin ƙarni na goma sha biyar da saukar Qur'ani duk gaba ki ɗaya. To,
ذلك القرآن Qur'an al-Azim wannan Qur'ani mai girma sai an hanzarta ذلك القرآن المجيد wannan Qur'ani dai mai girma ذلك القرآن الكريم wannan Qur'ani dai mai girma والذكر الحكيم an bato mai hikima وإنها لذكرى جميلة wallahi wannan murna da wannan taro da musulmi suke suka dinga yi da murna da tuna wannan rana ta sauka Qur'ani wallahi abu ne mai girma ko abu ne da ya cancanta جزيرة wanda ta cancanta وأن يتفل بها كل سنة a dinga yin irin wannan murna da wannan taro duk shekara وكل شهر kai duk wata ma ya dace a dinga yin sa وكل جمعة kai duk juma'a ma musulmi ya dace su yi بل كل كرائم wa masayin bari ya duk safiya da yammaci su dinga yi sai su dinga karanta yasin wasu dinga sauke shi ma duka wa ɗaya murna saukar Qur'ani ko فالقرآن هو عبد الله shi المجيد Qur'ani dai shi ne igiya Allah mai kwari
حمله ɗaukuhu da وحمله zihi gefa ɗaya yana hannun Allah وضربه الآخر بأيدينا gefe ɗayan kuma yana hannun wani mutum
وفي الحديث الشريف ya zo a cikin hadisi mai girma عن علي بن أبي an طالب karɓa daga sayyidina Ali dan Ali dalibin Allah ya yi wa fuskarsa.
قال Sayyidina Ali ya ce, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji manzo- na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ألا إنها ستكون فتنة fitinatun bari ne ku ji wata fitina za ta faru bayana fitina za ta faru tun daga zamanin manyan duk su bubbuge kawunan kuma haka su da gera ta kuma tashin kiyama sai ga baki daya wannan hadisi hadisi ne ingantacce hakim ya fitar da shi hadisi da aka kawo daga Abdullahi bin Mas'ud duk maganganun da ake faɗa akan sa a wannan fasala yau aka kawo shi daga Ma'azu bin Jabal aka kawo shi daga Sayyidina Ali hanyar Sayyidina Ali ga dariya amma da yake al'adar Allah ya yarda da su malamai akwai wani malami a Maroko da ya yi littafi akan wannan hadisi da fasalarsa da hanyarsa duk gaba gida ya tashi wa malaman da suka yi sakaci manyan malamai da suka yi sakacin da yadda al'adar ko wannan ba shi ne wannan da ba shi ne sakaci kwarai da gaske wajen tabbatar da hanyar wannan hadisi ga gaskiya suna ganin sallar gida wani abu da bai dace ba duk gaba gida hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce na zamanin mu kuma albani a kamar al'adarsa shi Allah haka dai lamarin Allah yi abin da malamai ba wajen suna jin wasu kawo ba zan san yanzu ya ce yi yanzu ya ce a ya ce hadisi ne kyakkyawa kuma ya dace hadisi ne ba gauna ko bai kawo wani dalili ko kaza kaza ba sakaci biya ba malam ne ya yi bayani komai da komai hadisi ne in ga su hakim ya fitar da shi duk dalilin da suka kawo an buge shi ya daga cikin malam ya ya kwakwashi ibn kasir ya ce irin girma irin da ibn kasir da kaza amma ya faɗi wannan magana ya makance da gangan ya ki kallon wani da wani irin abin da shafi irin ƙarfin da ya makance da gangan su ga abubuwa su ga za ka wasu ba su ma su faɗi abu daga gaza ka sai ka duba sai ka duba da gaza hadisi ne inda ta ce kwarai da gaske zai gaba ki da to sai na ga kuma manzon Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ba ba wai mai cewa duk da ya magana da ya magana zai sai na ko magana sai na don wasa shi magana sai na don wasa shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka tabbatar da gaskiya duk inda yake sai ga baki da sai ga baki da eh in ana so su yi kula su ba su magana shi a kenan ba mun san magana kai ko za ka yi magana na bai kenan makiyan shi kai ko ko sai ka ko ya lalace sai ga baki da to sai na alin Allah ya ƙara jima wa fuskar da yace na jima ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in alama kowa ya ji inna ma ta kunu fitnatu fitna za ta faru kuma ta faru ma fa qultu sai da inna yace sai na ce ما المخرج منها يا yawwa الله in kai da an ce abu zai faru to abin da za ka nuna to tuka ko ya za ya yi maganin ka in ko dole zai faru to ya za ya jira man makaratu minha to me ya mafita a cikin da ya rasu da zai tun da ya yadda za ta faru zai ta faru to me ya mafita wannan shi ne tambayar malami to me ya mafita a ciki ya rasu da za
قال كتاب الله shi manzan ya ce littafin Allah Qur'ani shi ne mafita فيه نبأ ما قبلكم akwai labaran duk wanda suka zo kafin ko a cikin sa kun ji dai abin da suka yi kun je duk abin da ya same su an ce mai hankali wanda ya wazantu da abin da ya samu wani ta kafin ya zo ya tsane shi
وخبر ما قبل ما بعدكم da labarin abin da zai zo bayan ku Qur'ani ya ba ku labarin hattashin kiyama hattashin kiyama وحكم ما بينكم ya ba da labarin ya ba da hukuncin abin da yake tsakanin ku
هو الفصل ليس بالأصل Qur'ani ne rarrabewa ne tsakanin gaskiya da ƙarya da kure da daidai da- da halal da haram to ba magana ce kuma wanda sai sai wuya ko mu bai bayi ba za mu iya gane ta ba ikon Allah Allah ya fahimtar da mu Allah ya sauƙaƙe ta yau ba wanda ya ce bai fahimci Qur'ani ba an fassara shi da kowane irin yare duk da baki ɗaya sanin sa kowa ya sani sai dai fahimtar sa ne duk da baki ɗaya kuma da gangan ko fada abin da muka zo muka tarar da kaza kaza shi ya jawo to
من تركه من دبار قسمه الله wanda duk ya bar Qur'ani ya ba karanta shi ya ba aiki da shi min jabbar saboda girman kai ko yana ganin ya wadata da shi ko bai yarda da shi ba sai Allah ya halaka shi amma ba wanda ya bashi dan sakaci ba ko dan rashin lokaci saboda wani aiki ko dan raunin sa shi to wan- ko amma ya kudurce ƙarfin Qur'ani ya kudurce girman sa daga Allah yake wannan ba da shi ake ba haka malamai suka faɗa shi ma dai da kai amma dai ba da shi ake ba a'a wanda yayi inkarin sa kuma ya ga ai yanzu ma zamanin ya huta wannan dan zamani da ake kuma wannan zamani na na na na- na menene suke cewa Eh, wannan zamani na takardu da bare da ya yi wannan maganganu na annabawa da kaza kaza yanzu haƙariya da toro abubuwa na ana yi ana gane mutum ya fi shekara miliyan kaza wani da yana gane shekara dubu bakwai da kaza wannan an zarta ke la ilaha illallah. to wannan da shi aiki ya dawo hanya halaka kenan ko ka so ake a waye wace za ka tsaya lamarin Allah ka waye ka waye to
ومن ابتدى الهدى من غيره أذله الله duk duk wanda ya nemi shari'a a cikin wani Qur'ani ilimi ne ko wani littafi ne in dai ba yana da asali a Qur'ani ma bai da Qur'ani ne ku fahimta ba haka malamai suka fasara dan na wani hadari ne shi in ba haka ba kuma yanzu mutum zai zama dan ana asu yanzu mutum ba zai zama dan ana asu kuma gaskiya yake so karatu ya ji a mafi yake fahimta karatu da ba fahimta karatu da ba malamai sun ce ma'anar manzo Allah ne duk wanda ya nemi shari'a ba a Qur'an nan ba ma'ana duk karatu da zaka yi riko da shi duk littafin da zaka yi riko da shi ya zama daga Qur'anin nan aka fitar da shi karatun Qur'an to shi ne na Qur'anin ne amma da Qur'ani ne yi nan wannan littafi ne yi nan ka kallon ka kai ko kallon ka kai ba ba wannan ake faɗa ba za ka yi aiki da hadisi in dai yana tare da Qur'ani fasara wani Qur'ani fasara wata aya yake duka ba wannan kuma malamai suka sani amma ba gangan da a roma da magana da ta saba wa Qur'ani daga wannan kallon su ba za ka yi ba ba wanda da san bi kawai ya kallon kana Qur'ani ya yi abu da za ka yi wannan kuma na malamai ne ba ko kowa zai yi wannan ba duka ba za ka bi dille da farko za ka bi dille da tafanki da bai za ka bi duka za ka za ka za amma in sun dace da Qur'ani in sun dace da Qur'ani duka baki ɗaya ba wani zai zo ce ba ba za ka ka zubar da sa'a ki sai ka zubar da fiqhu ka zubar da kaza ka sai dai ka au Qur'ani ba ga iya hadisi ba da wani ne shi kanka kuma zai gudu ba wani ake nufi ba ba shi kuma wani zai ce ma duk wani abubuwa na arin da duk ka zubar da su sai dai ka rike kitabu wa sunna sai ka ka kaza kaza shi ma duk bai hadisi da ake kaza shi ma zai iya da su ba sai ba mun gode Allah wa'anda suka tsara wa'yansu mu suka zubar da sunnan manzon Allah ne su suka kawo mana sunnan Saudiya ba na Saudiya na ce ka sake sunnonin ba duk kuma malaman Saudiya sun zo sun ce sun ba wa duniyar musulunci hakuri akwai wani tsanani wani wannan ba wanda ya kai shi lalata abubuwa billahi la ilaha illa da ido na na kai shi a jazira da hasan da yana cewa yana ba duniyar musulunci hakuri amma aka ce wannan bai yi ba in ka ce ka ba musulunci hakuri ne to haka ita ka fara a duniya kuma inda suka bar ayi ba suka halaka ba to na koyi na abu na rabu ya ya ya yi da na sani to da na sani yayi amfani wa inda suka koyi ba duka baki da kuma wannan ake yin jawabu ba abun a hankula bare ya ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko to ka dubar da jiwa ne a su ba da rai yana da wannan inda qur'ani ya dinga dauka nan manzo Allah ya dinga dora hasan bin sabit yana mai yabo lokacin da qur'ani yake dauka lokacin da ba a rubuta kuma wajen qur'ani amma an rubuta shi wajen hasan bin sabit da abdullahi bin rawaha tun da ba ta yi abubakar har ƙarshen ta ba wanda bai yi waƙa ba. Masu Allah ne kawai da Rasul Allah a yasa sani da Ƙur'ani. Ka a ce Ƙur'ani waƙa. A bai hana a bakin su ce ba. Duka ba ki da. Ƙur'a diwani ko ishiriniya ko alburda ko hamdiya manzon Allah ne. Sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah da Ƙur'ani abu ɗaya ne. Manzon Allah da Ƙur'ani abu ɗaya ne. ya bambam don Allah sallah da karanta Qur'ani duk ma'anar su ɗaya ne inda Qur'ani kusa dai karan wannan ne ɗaya in dai waka manzo Allah da ta malami ce masanin manzon Allah sallah zai faɗa ba ta ne hauka hauka ba sai kawai koya yake so ko ko da za a ba shi kuɗi gidan auren aure ko gidan suna ko ko shi ma ya yi ba wannan muke nufi ba to ko duk malaman sun na zamanin mu sun tabbata ba irin diwanin shehu ba kaula shi da kanka ya ce busi ya bi ya waka ni kuna fi sanin manzon Allah busi ya bi wa ya bi ya waka ba balaga da kaza kaza ni kuma na fi sanin manzon Allah don ne manzon Allah ne zo ka amma da wani san daga shi ka to wannan ne da ba ce ya ce da diwani da Qur'ani ne in kai ma ukashi ne ka faɗa ka haka muka ce mu mun san me nake mu mu mun san me wata rana shehu sudani ya tsaya ya Allah ta'ala muna tare da shi mun je mun ga masallacin khalifa shehu sudani rani da ya gina na shehu ibrahim kaula can gadon daya sannan ba a buɗe ba ina karanta diwani na lura kunnan sai yana wajen da nake kunnan sai yana wajen da nake sai da aka gama sai ya ce da ɗan shehu mu bi salga ka gaya wa Ma'ila cewa ya zo karfe tara na dare ina jira. Ya zo karfe tara da dare. Karfe tara da dare ina kofa, kofar gida. Ina kwan mai gadi an ce za ka buɗa mashi ka. Na zo kofar inda suke. Wanda suka ka yake jira ka mashi ka. Sannan Allah ya ji kan wani kajinsa. Wani alaji wani. Ya shige ya shige muka je a can sama. ana kawo sandar ruwa sandar ruwa wallahi ina jin daɗin diwani shehu ba wanda ya san manzo Allah irin su ba wanda ya san manzo Allah irin su daga maka ma mu je Madina muna mota daya muna cikin mota sai rashin lafiya ya kama shi sai rashin shehu baka da lafiya mu tsaya a wani gari a sai ma magani sai shehu lafiya ta kala annabi da sallallahu alaihi wasallam ya kona kayan ciki na sai wani sai kisa sallallahu alaihi wasallam ce da haka. Kai na ina ne da da ke ƙofar mata. Ƙofar mata ita ba ta gidan mata ita kuma. Kai ina Ƙur'ani. Ina Ƙur'ani to suka gida. Ba Allah ne kullum ba. Da ni wani sun ce yanzu Ƙur'ani da ruwa da Ƙur'ani matsala ya ke zartar wannan ma kuma za ta yi zartar. Duk gaba gida. ka san ko ba mutumin da ya san darajar Qur'ani yin ba kuma da yaji ba zai dawo wannan ba wani kuma a kashi wa wannan ake nufi duk ga duk ba wai ba bar waɗannan abubuwa ka bar ɗalibo ka bar wani tawa ka bar kaza ka bar fikihu ka bar hadisi ka ka ce ka koma Qur'ani ko ko wani yau ya shi da gurin a kama hadisi da ba wani abin duniya ta ba da ta zama yanzu a ba abin a hankula ba da shi ka da abin nan da muke kai bare mu ƴan faida a duk ka ji tsoro ba wani mai aiki da Qur'ani a zamanin nan yau irin Sheikh Ibrahim abin da zai nuna ma gaskiya wannan magana makarantar Qur'ani zamanin suka fi Sheikh Ibrahim ko wani san kowa a san nan ta kusa Sheikh Umar Rabi dan ciki shi ba ban wanda nake magana ban Sheikh Umar Ishaq ba kamar a wajen Qur'ani da sanin Qur'ani da ilimin da yawa malaman kasan mu sun karatu a wajen sa hatta al'ali ya yi karatu a wajensa kuma ba karatun wasa ba akwai wasu dogin da yana yaban sa duk gaba gida sai da abu ya koya ya tashi to a ce wannan kabarin tsaraga shi na abu a hanyar zuwa wajen shehu ibrahim ba ta ɗaya ba ta biyu ya rasu dan ne ya fi gaban waye shehu ibrahim da ba a ce bani a ƙadir dubu ɗan nan a ce manya-manyan masu ƙur'ani manya-manyan makarantar ƙur'ani manya-manya masu tajwi manya-manyan kaza saudiya kanta misira kanta duk kaza kaza kaza murtaniyawa kanta wanda ba su da kuma ba su da kuma shi ƙur'ani mutum da za a kare rai ya kusa haɗiye shi amma ya fito ba da sababbin kirkirce bugaye kan ta ina ya zo darsa ƙur'ani duk gaba ki da wa'ina su ne yan gane ka shayar shan hudu da suka wallahi da kawai wanda zai ci ka rubuta da irin wa'annan ta suka karatu gaskiya ne amma fahimtar sare ne ci duk gaba gida duk abin da shehu ibrahim zai kawo sai ya fara kawo qur'ani sannan ya koshi da hadisi sannan in zai sauka a magana wani wanda zai sauka a magana imam malik wani shi ne musulunci duk musulmi abin da ake son sani babban number one a cikin hujjojinsa Qur'ani sannan hadisi ya rako shi zai ya fasa masala ya musannin ne Qur'ani zai ya fasa rama sannan da abin da sahabbai suka fahimci mai manzo Allah yake da kaza ka sannan kuma malaman da suka fi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maranta mu sai sai imamu wani sai abin da ya faɗa ba duk wannan ba ma ciki ba ma ciki har mushiri ina wani wani ya tambaye shi yana so ya ma bayanin sharbara ya ce sharbara wani abu ne da ƙarfi amma abin da zaka shan raya zai girman sa ya kai da yawa ya ba wata matsalar malikiya ma sai yayi kai kabo da Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani shi shan raya wanda Allah ta'ala an ba wani da zai ce da shi da gobe ba zai kan kaza kaza kaza ku gaskiya ne amma fahimtar sa shine abubuwa duka baki da wannan abubuwa da kuke kai da wannan tafiya ma'ana dai mu ƙara kokarin cikin Qur'ani mu ƙara rike shi ƙara duka ba to
وهو حمد الله المتين shi ne igiyar Allah mai ƙwari وهو الذكر shi الحكيم ne ambato wato gwani mai hikima وهو الصراط shi المستقيم ne kamar kimar da wato abin da na nuna ba ƙur'ani na alifa ne ƙur'ani gaba ɗaya ku sunan ka zikiri zikiri kuma ko bai wani ya ciki zikiri sunan da zikiri da labaran su waye da labaran su da aure saboda yana ba kauru gaba ɗaya da sunan da zikiri da haka nake yin zikiri zai gaba gida shi zai dawo da kai ba ɗaya zikirin la ilaha illallah zai je maka banani zai je maka banani shi kuma qur'ani zai je maka zai dawo da kai billahi ba ƙari tare da Allah ba har yau arziki ne kai amma kuma kana ba da mai haƙƙi zuwa haƙƙinsa ya karatar da kai kawai ya karatar da kai ne to dan haka ya bi ya bi amma kuma in a dunkule kake so in ka laka to kuma wannan sai la ilaha illallah subhanallah duka ba amma ka so kuma kai ba ai kare ka za ka za to ga zikiru na shi kansa zikiru ne kuma duk soshin da koma waye da duk waye aka faɗa da duk zikiru ne duka ba da ka shiga cikin ka shiga cikin zikiru na ko sunan to a wannan abu malada ne amma da a wajen zikiru ne duka ba ka ka ba zama da kuma kuma hankali to
وهو الصراط shi المستقيم ne kamarki madaidaici التي لا تزيغ به الأهواء wanda wato wanda san rai wato baya karkata izuwa san rai
ولا تلتمس به الألسنة wato harasa ba na jin wuyarsa ko da kasa fahimtarsa Allah ya sauƙaƙe shi ولا يشبع منه العلماء malamai ba sa gajiya da Qur'ani in dai malami ne ba zai gaji da Qur'ani ba kullum cikin binciko zahirinsa da bajininsa da ba'adinsa da mallakinsa da waye har zuwa hawa saba'in har zuwa kuma ba iyaka
ولا يقلق عن كثرة الرد ba ya tsufa kuma cikin shekara dubu da ɗari hudu ake karanta shi kullum sabo yanzu ma aka haifi yaro sai wuce Allah ya sa ma'addacin Qur'ani ne ya yi shekara biyu sai an rubuta masa abanaka to ولا تنتفي عجائبه abubuwan mamakin Qur'ani ba na karewa ina yan technology su suka fi mu sanin wannan هو الذي لم تنتهي السن shine wa'anda aljanu ba ba su tike ba إذ سمعته حتى da قالوا suka ji shi ka san aljancin nasu sun bi mu fahimtar sa suna jin sa suka ce حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا mu عجبا mun ji qur'ani mai ban mamaki يهدي إلى الرشد yana shiryawa ne zuwa shari'a kuma rushudu yana shiryawa ne zuwa rushudu yake shiryawa sai da zuwa da nune ba ku ne ya ji ila rushi yana shiryawa ne zuwa shari'a kyawawan ɗabi'u
من قال به duk صدقا wanda ya yi magana da shi ya yi gaskiya ko bai kafa hujja da shi ya yi gaskiya ومن عمل به duk رشدا wanda ya yi aiki da shi ya shiryu ومن حكم به duk عدلا wanda ya yi hukunci da shi ya yi adalci ومن دعا إليه وإلى صراط duk wanda مستقيم ya kira zuwa gare shi ya shirya zuwa tafarki madaidaici فعلى To هذا a kan wannan ji shehu Ibrahim لا أراد أن lil-jihadi ba sai na ta cika muku surutai ba في هذه الكلمة a cikin wannan tsayawa da ne zan yi muku bayani a cikin Qur'ani wannan abin da manzo Allah ya faɗa ya isa
وإنما أوصيكم وصية kadai مؤكدة kadai dai ne muku wasiya ne a takaice
جامعة wanda ta tattare komai هي الإيمان بالله وحده to mu yi imani da Allah shi kadai والتمسك بكتابه العزيز kowane hukunci da littafin nan na sarai hukunci kuma mai hikima الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه wala ولا min من kalbihi tanzilu min hakimin hamid wanda Allah ba ta zuwa gaba da shi ko baya da shi sassaukarwa ne daga Allah wani kuma abun godewa والالتزام بسنة رسول الله صلى الله kuma ne عليه hukunta وسلم ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita suke sanar da mu me ya bi Qur'anin والفرار كل الفرار من البدع والمدفعة mu gudu dukkan gudu daga bidigoyi menene bidigoyi abin da ba shi da hujja a Qur'ani ko a sunna shine bid'a ba bid'a zamanin nan ba yawa ba bid'a zamanin nan ba me sunna abin da manzon sunna Allah tana nan tsarin Allah a cikin halitta tsarin sunna Allah a cikin mace ga yadda take sunna Allah a cikin namiji ga yadda ya shi sunna Allah a cikin kaunu ga yadda ta sai ruwa ya zo sannan kaza ya zo sannan kaza kaza wannan shi ma sunna sai sunna manzo Allah ayyukansa abin da ya ya aikata ko ya waro aikata ko aka aikata a gaban sai ya tabbatar da wayannan duka baki da to wannan shine sunna manzo Allah ba sunna Saudiya ba to in ba da ayyuka ba da wannan ba sai ka halaka akan sunna da sunna za ka halaka to sai ka gane wace ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta saudiya din ga baki da to sai ka sai ka zama waye ko ya za ta kai dan bid'a ka ci to inda irin sunna saudiya da kawai to wallahi min nabi da alaihi wasallam kai ga ma kai ga ma me bid'a ita kuma abin da ba shi da dalili a cikin Qur'ani ko a sunna amma in yana da dalili a Qur'ani ko su shi ma sunan sa sunna man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru ajrun min Allah ila yawm al-qiyamah man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizru aw wizru man amila ila yawm al-qiyamah kuma shi ma hadisi ne mai kyawa ingantacce duk da baki da to wannan hadisin da shi ake fahimtar kullu bid'atun dalal man sanna sunnatan hasanatan da aka zama ga malamai sun karanto su sai sun karanto ma wannan dukkan su ɗaya ne matsala magana ta ba ta buga juna a wannan zamani kuwa malamai sai sun fahimtar da kai ne ya sunna matsala ne sunna saudiya ba haka ba kana wuce kana wuce ya sunna matsala ne sunna saudiya duk gaba ɗaya kana kana abu to irin wannan eh, abu ne kusan da na ce shugaban mai mamari gani da yawa ya kafa wuta akan sunna mutan madina haka da ruwan da muka shafe ne in ba in ba ka kan gaskiya in kuka kira ki suna kan abin da manzo Allah yake su mutan Madina ba sa kai shikenan sai da kawai su kafa shi ne kawai shikenan sai a bar magana mutan kira ki nan da Imam Ali ni ko ban ga an yi nisan da har za a ce sun manta aikin annabi ba sun kuma da sun zamanin annabi ma su da bakin suka bar haka wani da hadisa ya zo wanda an fito da shi sarkin za a yi sallar za a yi sallar idi za a yi sallar idi ya ga kawai da sarkin zai hau kan mumbar ya sha kuma rigar ya zama ita aka ba ta yi sallar ne ita kai mutane yanzu ba sa tsaya mana mun yi sallar shi sallar da hudu ba ta abin ita to sunna man za a ba aka yi kai abin da ka sani an ya ta mutunce wanda irin bayan tun tun wancan lokaci in kuma ka faɗa ce ba ka da kunya ka raina mai to kuma an ba da faɗa kuma hukunci zai yi ce za ka fara sanin abubuwa Allah zai sa Allah zai kiyaye duka ba gida to babban dai abu da bar sunna manzo Allah kake duka sunna saudiya zai ka duka ba kamar yadda da yawa mutane suka yi imamu shafi'i yayi wannan duka ba ki wallahi sunna manzo Allah kake duka sunna musamman dina ba duka ba gida ko za a ga wani mafi kusa kusa da yawa a cikin gari ban saba mu kama jikiya duk gaba gida to kuma za a ga wani hukunta ta Allah duk da dai Saudiya ta gudu bungo da Allah ina cikin waye tun da a ila musu ta ba ta gudu duk wani amma ɗayan ta yi wasu gudu ba duk gaba gida wallahi ba da mu ba da kuma amma ba da mu kinta ba madalla to
وتواصوا بالحج وتواصوا بالصبر يا رسول يا رسول Allah mu yi wasanceceniya da gaskiya ko mu yi wasanceceniya da haƙuri in ya gaza za ka yi wasiya da gaskiya to ka ɗan ɗana to kuma zai gaza to a riƙe gaskiya to kuma a riƙe haƙuri mu yi wasanceceniya da haƙu ba ko mu wasanceceniya da Allah kuma zai mu wasanceceniya da haƙuri saboda a zamanin haƙuri muke yanzu wal asr inna al-insana lafi kusur Allah zai da yaran zace jijjin sun ana yana cikin tafiya illal ladina amanu sai wanda suka yi imani bayan imanin kuma a mai saliha da suka yi aiki da kyau wato aso mai haƙi suka wata tsena da gaskiya wato aso da sabar suka wata tsena da haƙuri kuma tun daga ba za ka yi wata tsena da haƙuri ba ka zauna da haƙi kuma ka zauna lafiya to ɗalibai suka ce gaskiya ne kuma sun fahimci wani abu a ciki illa allazina amanu wannan haƙiƙa ta farko wa amil salihati haƙiƙa ta biyu وتواصوا بالحق إذا تعب وتواصوا بالصبر وهذا الشيء ما كل أشياء إذا ما كل شيء da kake ganin shi zai kare ba shi zai ce ba na mu bane Ɗan ma kare da ke ba dai yana. wanda kuma an rubuta mutane kirki kamar da kake zai ga kun kaushe hannun da ka ba mu hakuri yau an ce a rake ake ba sai an ce ai hakuri a na Allah muke sai da hakuri a ta hakuri ya kuma a ta rabar Allah da kyau mu ta Qur'ani da kyau mu ta musulunci da kyau mu ta dakika da kyau mu ta faida da kyau mu ta hakuri da kyau mu ta hakuri da kyau to
يا أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ba in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a zama rabi a wannan shirki wannan ya duba in annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ma har yau ne kana nan ba in qur'ani ba in manzon Allah ne
مثل الذي يستطيع تداول الواكي murri fi hadal alam العالم wa zai ce bai fahimci wa zai ce ya jahilci irin wannan zamani da muke ciki irin wannan bala'i da muke ciki wa zai ce ba ma ciki kowa a cikin sai yake ji ba wai ba wai labari ake gaya ma ba a cikin da kake ji ko a cikin dan uwanka ko a cikin makocinka ko a cikin dan garinku ko a cikin Allah ka kiyaye mu wa zai ce ya jahilci abin da duniya take ciki yanzu wannan masallacin sun ci kai ba to da yau kuma aka zo ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to إن الفتن fitinoni بشتى da أنواعها duk nau'o'in fitinonin ba kaza kaza ba duk nau'in fitina ga ta nan
بعثت تهدد العالم tawaye gari wato tana ba wa dukkanin duniya tsoro yau ba ma ta ta abu ba ma da ta abin ya abu ma abin ya abu
شرقا وغربا jabar da yamma والمسلمون اليوم su ba musulmi a yau على ما a نرى bisa yadda muke gani من ne اليوم من الوهن abin da muke gani muke ji da yau duk rauni dai za ka ga su ne والتفرق da wa da da da rarrabewa da ra- da da rabewa kai yau ba haɗin kai
واضطراب الصفوف wato da da yamutsun wato haɗin kai da ba su da wani sahu guda ɗaya saboda an riga tun daga wani 1923 ma tun da an kashe kalifancin musulunci ma gabaki ɗaya ba muka kalifa gabaki ɗaya na musulmi ba wani gwam da wani gwam masana ta musulmi gabaki ɗaya tun da a zo daular ya karya karya daular musulunci a turkiya tun daga wannan lokacin ba mu da wata mata ta musulmi to ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
ba dan je dan ragowa alheri ba wallahi ba wallahi na ta kafa can guda daya ba dan je karewa Allah wada ya sa wa ƴan mutanen suna kare wa ƴan sun bari har yau akwai bakiyar sun bari har yau akwai ragowa alheri ba za a ce ana ma dai ba har yau akwai ragowa alheri har yau akwai na'am har yau akwai mutanen kirki har yau akwai to ba dan je wannan ragowa alherin da suke kare wa ƴan su ba da fasadar da amdu da kasa ta ɓaci duk da baki ɗaya walakin Allah sun mazubi ala al'ada sai da Allah mai falla mai falla ne ga halitta da baki ɗaya da haka duniya ba ta rushe ba albarka wa yansu wannan hal- wannan ayar da ta duba duk tafsirai da ma'asurai za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yakan gafarta wa kabari ɗin cin da wani kabari guda ɗaya a fasara wannan ayar sabida kabari guda ɗaya sai Allah ya gafarta wa kabari ɗari wannan wai farawa haka ba farawa haka saboda kaba ita ce ta haka ake so mutum ya binne matattar su kusa da bawan Allah akan kaba ita ce Allah ya gafarta kaba Allah ya kan dauke masifa a gida da jikin da wani gida guda daya wani gida guda daya saboda alheri da ake a cikin Allah ya dauke wa ruwan gaba ki dai masifa duk gaba ki daya to ba da wannan ba da duniya ta tashi duk gaba ki daya ولولا دفاع الله الناس شوف دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع ba don gijewar Allah waɗansu mutanen suna kare waɗansu ba musulmi yau su suka zama sun kakkare waɗansu addinatan ma lahuji matsawani'u da an rurrusa wato ɗakin bautan malaman ruhubaniyawa su su fada fada din nan inda suke shiga su yi bautar su tsawani'u za a ga suna da waɗansu kojin su kansu a cikin dajijjika a cikin lafiya ba kowa ne ko kuɗin ba kowa ne ke shiga ba ibada kawai za su yi da sai duk ga baki ɗaya zancen daga ta dole bai tafi wani ba wannan muke magana to ba dan ne tsarin musulma ma da duk an rusa wa'annan tun da aka rusa wata lafi ma bai wa'annan yanzu a rubuta mutum tana kanka ne an zo wa'annan masu rusa rusa masallaci ma bai kuɗa ba bare me da ga haɗa lawa an ce kafin dole kuma a hannun kitabin duk ga baki ɗaya a duniya kawai ta zauna ba to Allah ya tarar babu wanda albarkar sa Allah ka kare mana duk da baki da albarka Allah sallallahu alaihi wasallam to da an rusa wajen bautar rubaniyai وبيع وصلوات waliyamun da coci coci wa salawatin da masallatan yahudawa ومساجد يسر yusaru fi asmullahi kasira da masallatan mu na musulmi ba dan Allah yana sa wa su duk kakkare a hukuma wajen kuma tana da ƙarfi ta kakkare hannun su ba tsaro da waye da wayansu bayi Allah su ta addu'a ko wani irin na ta karbo da biyar ba irin wannan akan ƙasa da an rusa kasuwanni da an rusa kaza da duk gaba gida a gidan gida muke rusa zai rusa ma gidan Qur'ani ba gidan biyan ba ai kaza kaza ne da duka to duk tsari ne daga Allah Allah bai ta tsare mu
ذلك لأن أكثر المسلمين abin da ya هم zalika abin da ya da wannan cewa tun musulmi a yau قد اتخذوا هذا القرآن sun مهجورا ɗauki wannan Qur'ani wato sun yi wa Qur'ani ƙaura sun koma sun je sun yi riko da wani hadisin da ba su san kansa ba sun bar ga sauki ga abin da Allah yake nufi a cikin Qur'ani dama shi gani daga nan za ka fara gane shi ɗaya shi ɗan sunna ne ɗan sunna ta ne sa'an to ya kawo Qur'ani kuma ya san ba shi da hukunta duk da baki da ba ba ba ba ba ba kin da su kan suna hana hadisi a wallahi ba haka ba ya ɗan da duk da baki da amma duk da irin wannan za a ga da'awar sunna zai fara ila bulugul marani kawai ya dauka mai girma ne ba mai kyau hadisi ɗaya zai dauka ya ce zai halaka al'umma ce hadisi ɗaya zai bai san me ya hadisi suka faɗa a kan zaɓe bai san me qur'ani ya faɗa bai san kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba to wannan da suka ne wanda zai karanta bai zaki kowa ba bai zaba shi a ba wanda zai ce ya bar hukuncin Qur'ani kaza kaza ko ya zaba wani wannan hukuncin wani malami wanda ya zubar da Qur'ani ko ya zubar da hadisi kaza kaza kaza ya ce duk wanda ya saba da shi a ra'ayi a kashe shi tun da baki da hatta iblis Allah yana tattauna da shi iwa da suke cewa hatta iblis Allah yana tattauna da shi ikon Allah ya daga cikin girman malaman musulunci da abin da musulunci ya kawo kafin wannan sharri ya cika duniya duk da baki da ko fiqh aka karanta sai daga an ce ukhti ta an yi sabani ba wani na abdura da shi an ce an yi sabani sabanin da ya sa ka ce wancan kafin ne ko an yi sabani wani ya ce kaza sauki kenan wani ya ce kaza sauki kenan dan wanda ka ga dama kan je ka fita idan fiqh ne kan je ka fita a cikin maganar malaman nan guda hudun da Imam Malik ko Ahmad bin Hanbal ko Shafi'i ko Abu Hanifa azhar ta kara shi'a zaidiya ibadiyya da imaniya azhar ta ce asu din Allah ne ba din ga lafiya dan ne kauna lafiya kuma amma dai ya yi da ki kai ba ya tsara sai dai ai kan to kaza kaza in a fito ne in a kone na zaka ga an yi sabani yana daga rahama Allah shi fa yayi wani sabani a tsakanin su dan kuma yau sabani in dai mai kirki in dai irin na musulmai da aka sani in dai irin na fashin himma yake sa ko bai da an a ce ba haka dan bune ya ga wa baban sa ba imamu buni ya ce baban sa malami za su tambaye ka nata da abin da suka bai ka ce musulma an yi sabani da ba zai suka fahimci za ka dama a kai sai wani yake to cikin Allah ba zai ce an yi sabari cikin Allah da kuma ce an yi sabari wani su ce na hukun biyu sami su talata mun kuma wuce wani ila ne ila ila kuma an yi sabari ko ba imamu kuli kenan to haka shari'a haka kwakwalwar mutum mun san ba wani abu da aka haɗu ɗaya ne sai abu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma komai kofa ce mai kara-kara ba wanda yana cewa ko musu ka kai kana da ba wanda ya cewa kan wata ɗariƙa ba ta Allah bane ba kaza bane kan ɗariƙa ce mu ne manya shi ma ya ga mai ce su ne manya sai ne ko mai ce shi ne manya ma wani kuma ya ce shi ne da mu ɗariƙa ta mun auya ce kaza kaza wanda bai imani da shi ba da shi ake ba duka ba da abubuwan da aka yi amma sharrin da ya fara zuwa mana cewa duk wanda ya saba mu a ra'ayi shi dan kafiri wanda ya cike duk wanda ya saba a ra'ayi kafiri ne da kaza kaza kaza dan mutane ni ne ka dai shi yayi ni ne ka dai akan aqida shi ma ba mu da aqida da an ce ba ta da kyau an san ba ta da aqida ta an san asalin ba an ce ina ne ba ra'ayi shi ko an san wajen wanda ya tabo wajen abul baraka ya tabo bai huje ne musulunta shi ya zagi malaman musulunci amma ya tsarkake ba ya hude abin maraka yin kankana kala kowa ya faɗi kansa haka muhammad ne da ya faɗa kowa ya faɗi kansa an san waye an san asalinsa ba wani wanda ya zo sabo ba wani sabo duk wanda ya zo an san reshen kaza ne ko kuma cikin jama'a kaza ne ko ba kaza kaza to mun gode Allah ya ma lokaci a to mun gode
فليكن عيدنا إذا توبة إلى الله تعالى wannan idin namu ya wannan taron namu ya zaman to duba ne zuwa ga Allah الكائن Allah nan da yake cewa ولولا inna hum ba'athna da rabba da ne da azaban mu ta zo mun sun yi kankan da kai to da mun yaye ka amma sun suka ƙara shi sai muka ƙara ta
فليكن عيدنا تسليما to idin nan namu ya zamo zaka dantse ne على عمد رسالة القرآن مدوكراتم مدوكراتم قرآني مدوكران تقول قرآني المنكسر قرآن النمر إلى الله فقد سمعتم في الحديث kun الولد ji ne- kun ji ne a cikin hadisin da ya shige kai ba wasa ka ta ji da والصادق rasu المصدوق yaya mai gaskiya abun gaskatawa kira da amincin Allah tabbata a gare shi yaya ya sumanta misalar Qur'ani Karim abun Qur'ani ne kuma ai ya sumanta Qur'anin kansa في بيان إذن cikin irin bayanin nan na annabi Muhammad da fasaha nan da to ai sai wannan da wannan ne aka ce zai da yan ban sai suka falle ya ga kuma bai kawo rabin abin da manzo Allah ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam to وفي كلماته wato bayanin nan na almadi ne kare wa fi kalimati da cikin kalmomin manzon Allah din nan aljawami wanda suka tattare hikimomi التي تغني an shari wanda na wadatar da kai ba sai an ma bayani ba ولا يغني عنها شرع bayani ko bai wadata ga gabanin ta أيها الأخوة في الله ya ku yan wana a cikin Allah shauda ce mu yan wana a cikin Allah labbai ga maulana to إنني أراقب بجميع الوفود ina maraba da dukkan waɗannan tawaga da suka zo التي وصلت إلى هذه wadda ta المدينة zo wannan gari da shi rashi da su tarayya ga mu da kini ibada cikin wato taro duka nan da muke yi tun mawucin na mawucin da tuna mawucin mazala sallallahu alaihi wasallama وأهنئ جميع من حضروا معنا suna yin murna ga wanda suka halarto tare da mu في a هذه المناسبة wannan wato munasaba وأذكر كل من سعى ina gode wa duk wanda ya rawainiya cikin hidimar bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وأسأل الله ina الذي ina roƙon يستطيع Allah madaukaki mai iko أن يكتب لنا ولكم Allah ya rubuta mana mu da mu alƙabula karbuwa da وسعادة arzikin duniya da lahira da dacewa والفوز da samun babban rabo a duniya da lahira amin kowa ya ce amin madalla كما أسأله kamar yadda nake تعالى roƙonsa ubangiji madaukakin sarki أن يؤجل في هلاكي ya gaggauta halakar da da kungiyar nan ta Isra'ila shine sahayuniya ba wajen muta ba muta ba da su ake ba sun akwai mutane ma da bace da wannan kungiya ta Isra'ila ba ita da son shibiyoniya da ake ce mata ko to ya gaggauta halakar da wannan kungiya وبتعرير الأراضي ina العربية roƙon Allah Allah ya gaggauta yanta kasashen larabawa والإسلامية da ta musulunci التي
wanda Yahudawa suka mamaye da بمساعدة kuwa قوة shari da taimakon ƙarfin nan na shari na duniya na kuma ya ƙarfin nan na shari. Yawa, yawa, ga suna yaya babba. Abin da ba yaya babba. Da taimakon da kuma Ingila. Ai, Ba Ingila ba su suka ba Yahudawa wannan wuri da da taimakon ne ƙarfin nan na shari da shishigi.
وأن تغير بيت المقدس Allah ya tsarkake mana masallacin baitul maqdisi من أرجعة اليهود daga kazantar nan ta Yahudawa.
ويعيد إلى المسلمين Allah ya dawo musulmi umar kiblatai ɗayan alkiblatan nan guda biyu Ka'aba da baitul maqdis ba su ne alkibloli ba. Yawwa وثالث الحرمين ɗayan haramomin nan guda uku masallacin Allah mai alfarma masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin baitul maqdis wannan su ne haramai masu alfarma sai wanda suke bi su kuma da gado. Kufa tana nan, Fas tana nan, Kaulaka na nan, kuma ko ina ma duk suna nan. Yawan mukaddas ne ruwa ko amma dai wannan guda uku su ne la ta shigo da hannu zuwa Makka na Allah da na manzo Allah da na baitul maqdis. To ومسعى رسول الله wajen صلوات wajen الله ikirarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa wajen ikirarin manzon Allah kuma daga kan manzon Allah ya sama kofar sama shi a nan to وأن يوفق الأمة الإسلامية Allah ya dakatar da al'ummar musulmai للتدارك su rintu wannan hali da suke ciki وأن يردها إليه Allah تعالى ya mayar da su zuwa gare shi ردا da جميلا jama'a ba komowa mai daɗi wai Allah an baka koma ba da lafiya ba ka koma da bala'i in ka dinga duba wa kai da kanka za ka koma wajen sa to shi sa ana Allah ka mai da mu wajen ka amma komowa mai daɗi Allah Allah ka mai da mu wajen ka komowa mai daɗi wani malaman zahiri ce a lahira malamai kuma lahira da duniya duka baki ɗaya
وما ذلك على الله wannan ba- ba- بعزيز ba abu ne da ya gagarin Allah ba ya أيها الأخوة ku yan uwa قام عيدكم idin ku ya yi daɗi وكل عام وأنتم kowace shekara ta yi dawwama a cikin alheri والسلام amincin Allah ya tabbata a gare ku Ibrahim Iyas alkaulaki ce Ibrahim Iyas mutumin kaulaka Madinan kaulaka an yi wannan ne a Madinan kaulaka yau man sabtu ranar Asabar sha ɗaya da rabi da abuwan sha ɗaya wata da ama a cikin wata lafi ne a cikin wata mani wata rani da ba aka yi 1968 aka yi wannan ya yi yau aka yi salatu fati Allah ya saka to shi ke ne shi ne wanda suka yi addu'a ke wuta a kan ko yau ba ai Allah shi da da mu gaba Allah ya saka da alheri. ko ne kan Alhamdulillah